أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصب الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر يقال بنظرة تأتي لنا بالزفر muna nan dai akan wannan kasida harshen faila uritu bi khairil khalqi wata rana ina zaune ina karanta wa shehu malam murtala radiyallahu ta'ala anhu musau ita to baba kasimu wansa kuma shehi ne babba shi ma sun yi zama a zariya da shehu abul fatih radiyallahu anhu sun yi karatu to baba kasim kenan da shehu balarabe na gusau haka su ukun nan sun yi zama a makaranta ɗaya a zaria to sai shi baba kasim yake cewa da shehu malam murtala din me ya fassara uritu bi khairul halki to sai kanin ya yi mamaki shi ma malami ne kuma ya sha jin ana fassara shi to me baka sani ba na fassararta sai ce a'a sabida shehu ahmadu ma'ana ahmadu yarwa sai yana nufin shehu alfati ya ce mun da ita ya samu fatahin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karanta ta muhim tana da muhimmanci kwarai da gaske mutum zai samu kaga yanzu ga wannan da cijo babba da ita ya samu fatahin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma a cikin ganin ma in Allah ya da zaka samu babban gani ma a cikin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ganin hakikansa ganin zatinsa sallallahu alaihi wasallama shehu mu shehu mushiri radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa a cikin littafin saradawa a sunnatul augadi akan bin hakikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yan faila da wanda Allah ya datar ba mu da kuma sai dai mu ta nutso cikin hakikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a baɗinin mu a zuciyan mu da shan failan mu da komai a zahirin karatu ko mu ta bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muke kai kamar yadda ake so an yi juyin mulkin ma amma dai bai karɓu ba eh bai karɓu ba ake so a juya mulki a nuna mu yan faila ne ba ma bin sunna ko ba ma waye ka sunnan ma da hirarsa da wane ne a'a suna nan sun fito nuna suke mure jahilai ba ma bin sunna ko washe suka taso ko daga ina suka samo bin sunna kaza kaza kaza to wannan duk canja canja lamurmura ne Allah ku yaki a canja haskensa a canja gaskiya yadda take a canja tarihi a canja abubuwa wannan duk canja wannan ne to cikin wannan shehu mu yake cewa alfaslu sabi'u fasali na bakwai fi zikiri cikin ambatan mawara da abin da ya zo ya gangaro ma'ana minal isharati na daga nuni li akir hazihi ummati ga karshen wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi faila da za su zo a karshen wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma nunin min alkitabi abinda qur'ani ya nuna wa sunnati da abinda sunna ta nuna fa aqulu ina cewa wa billahi tawfiq ga mu daga daga katar da Allah ne kana Allah wala shay'a ma'ahu Allah ya kasance ba komai tare da shi wa huwa al'ana ala ma alayhi kana yanzu ma yana nan ba komai tare da shi yanda yake can ba komai tare da shi har yanzu ma ba komai tare da shi wannan hadarar hahuti kenan ko in an koma hazalatu hadarar ahadiyya kenan in an koma abadatu in an koma nisabu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wanda shine hamdul qudsi godiyan nan ta tsantsan tsarkin zatin Allah wannan tun gabanin ta'allukin irada a yi nufin kaza tun gabanin a yi fahababtu tanziya kenan jo mun yi a farkon tawahumi tawahumi to wa min fadli to Allah ya kasance haka a hadara hahutinsa a nisabu kuma a hadara sirrinsa a zalaci kuma ko a hadara a hadiyansa har yau da zatin ne duk gaba kida kuma wannan shine hamdul qudsi zati tsantsar godiya ta zatin Allah ta hadaran Allah wanda yawa abdu madadi da ita wanda yawa abdu madadi da ita duk gaba kida wa min fadli yana daga falalan Allah wa nurihi da haskensa awjada al-haqiqata al-muhammad sai Allah ya samar da haqiqa muhammadiya dan yana so a ya sanu kuma yana so a san shi to lamarin dai gashi nan haka ya ga dama ya faɗa kuma haka za mu faɗa abin hijab hijab abu kaza kaza ni tas kuntu kanzan maksiyan lan orab ni taska ce rufaffiya da ba a sanni ba a hahutu na ko da hadiya ta da sirri na da babancan babancan azzatu ake ba ai ma nan ba wannan magana fa ahabbtu an urafa to kuma sai na so a sanni kuma lahut ta faru kuma ruhu ya samu kuma kaza kaza aka soma yanzu ta'alluqin irada ya faru to can ina kan to sai Allah ya so a san shi Allah muradinsa tabaraka wa ta'ala so yake a san shi so yake a shine babban muradi fa ahabbtu an urafa na so a sani fa duk wannan halittar da duk wannan tajalliyatin da azala da kaza duk dai so Allah yake a san shi duk gabaki daya kuma babban cinye wannan ka san shi ka tsallake duk wani get get da ya kafa ma a kabatu duk wani a shatale-tale da aka ka tsallake su na aljanin na mutanen na manya-manyan malaman masu yawa an yi hululi duk tsallake su in ba haka ba su za su watsa ka a wuta su za su watsa ka a wuta duk gabaki daya to Allah ya ce so wa min fadliha da wa nurihi da haskensa awjada al-haqiqata al-muhammad sai ya samar da haqiqa muhammadiya abin da ma daga gaibu aka faro daga sama aka faro aka yo aka sunkuyo kuma aka yi daga kasa nan kuma aka sunkuya aka yi aka yi sama ko to sai samar da haqiqa muhammadiya yanzu kuma hadarallahu ce kuma wahidiya ce na aka shishirya duk abin da zai faru kaza kaza kuma nan sunanta ruhu duk gabaki daya to sai ya shirya waje alahu sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatihan lima ugulika shi mabudin abin da aka kulle ne da muhammadiyansa khatiman cikamako ne lima sabaka ga abin da ya rigaya da wahidiyansa wata rana ba san kowace shekara wajen shekarar rasuwa ali sha'ir dik na tafi kaula sannan duk ba abu da sauki haka a yi motoci su tafi haka sai dai daga wannan tasi kaza kaza alhamdulillah to na isa rabi awal ya kama da kwana biyar an gama taniya an gama waye kafin da wanka ne kaza duk an gama isha mata amma ba a rufe raula ba to nan da na zo na yi sallar isha a masallaci na tsallako da gudu na so shiga raula ya shiga kuma alhamdulillah ne ziyara ana shirin rufewa na fito kenan sai daga shehu dan shehu alhadi yana kwance a jikin raula shi kadai yana kwance a jikin raula shi kenan na zo muka gaisa ka zo lafiya kalau na kama kafarsa haka ina danna ka zo ya Nigeria ya mutanen Nigeria lafiya alhamdulillah to salatin fati ta ce da manzo Allah al-fatihi lima ugulika mabudin abin da aka kulle wal khatimi lima sabaq sakamakon abin da ya rigaya me ya bude me ya kulle kakkace min wai ya bude halitta ko yayi ka wannan da an san wannan karatu a me ya bude sai na ga bangwayen raula yana yana kewayawa sai da ya bari na gama gigi cewa jikin sannan ya sharhin su ya sharhin su ya sharhin su a gani an bude abadatu da muhammadiya wannan haka yake ko an rufe a zalatu kuma da wahidiyya gashi nan lima sabaka wa hadiyan manzon Allah mai shiryawa ne liman halaka ga wanda Allah ya halitta da kilafansa nan kuma da kalifanci kilafansa ko wa kana ma kana abin da ya kasance ya kasance na dadin ne kawai aka rufitin ɗinsa aka dawo da shi kawai aka yi ma wani irin ba wani sabon abu ne aka zo da shi ba walaisa fil imkani abda ba zai ma yiwu ba a ce wai wani sabo ne aka tsago a a abin ne na daɗin nisabin da ka ganta nan ita ce ainihin hazarorin ba wani canji ita ce kawai sai dai cuku-cuku kawai yawa haka abadatin nan da ka gani ita ce ainihin azalatin ba wani canji kaza kaza kaza ba wa- ba wani canji sai dai in an zo maganar shari'a kuma to wannan kadimi ne wannan hadisi ne wannan da dade wannan kwa- ba faruwa ye kaza kaza amma umurin yubdiha la yabtadiha wai akwai kisar khadir da wani shehi ba wanda ya karanto kana Allah a'a, kullu yawmin huwa fi sha'ani Allah a kullun cikin aiki yake a cikin lamari yake Hmm? Eh, a- kaza to shi kenan sai khadir ya zo ya tambaye shi to ya lama ya aikin yake kaza to sai malamin ya gigice ya ta bincike ya ta bincike sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ce ne lamari ne da yake bayyana shi kawai amma ba sannan ya kage shi ba an riga an yi an gama umurin yubdi halayata biha bayyana shi kawai yake amma ba wai kowanne kan kan kan kan a kera wannan kwano an gama kan kan a kai adama kun kawai duk an kera an gama mazalatin duk an jingine ta yanzu ake murko mana ita a ba- a badati kawai muke ganin kamar wani sabon abu ana mu lafiya kalau shi kenan sai kadirin ya ƙara dawowa a shiga dai yan- zai ce to kai ya amsa ita a lamari ne da yake bayyana su ba wai ya kago su yake to isa lati ga wanda ya sanar da kai musamman ba shi ba ba wanda zai iya zuwa ya baka wannan mafita haka ma annallaha kaman yanda ubangiji huwal awwalu shine farko farkon kanta shine ba wai na farko ba an sa yi cikin kirge wal akhir shine karshen kanta wal zahir shine sararin kanta duk baki daya wal batin shine boyan kuma ja'ala li abdihi al-mutlaqi sai ya sanya wa wannan bawan nasa a sake azalan wa abadan bawansa ne wa khalifatihi al-asbaqi ya sanya wa khalifansa marigayi awwalan shi ma yake da farko wa huwa sirruhu shine sirrinsa wa akiran yake da ƙarshe wa huwa ruhu shine ruhinsa wa zahiran yake da sarari wa huwa zilluhu shine inuwansa wa batinan yake da boye wa huwa qalbuhu shine zuciyansa wa sammahu muhammadan ya ambace shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ku rikice eh, karatu ne wannan ba za a warware abubuwan ba dole a yi yanda eh, in dai mutum ya ce a littafin zai ɗauka lallai zai sha wuya hmm? kaga nan hazarat ne kuma aka yi mata magana da haka'iku kaga in baka sani ba kuma ai ka sha wuya ko kai da kai da kake da abu biyar kuma amma hudu to ina ɗayan ya shiga aya ga wa hadha ismu to kuma in ka dubi manzo Allah din ma Muhammadu sai ga harafan hudu ne an ka dube su biyar ne kuma Muhammadu ne kawai Eh, kaji inda ɗayan ya gudu yawa wa hadha ismu wannan sunan jami'un li jami'i ma zikira ya tattare duk abin nan da muka faɗa min awwalihi tun daga farkonsa ila akhirihi zuwa ƙarshensa ila zahirihi zuwa sararinsa ila baɗinihi zuwa baɗininsa sunan ne zahirinsa ya tattare annabawa duka baɗininsa ya tattare waliyan duka cikamakon waliyai ne baɗinin baɗininsa ya tattare hazaran Allah duka khatimu maratibu zatil ilahiyyati ne an gama an gama fa kullu harfin kowane harafi min hazal ismi daga wannan suna fihi ma fihi abin da yake cikin sa yana nan cikin sa waja'alahu Allah ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi sirral ahadiyati shine sirrin ahadiyansa kadaitakarsa wal wahidiyati da dayantakansa wal katimiyati da cikamakonsa wal katimiyati da buyansa fa'auha sai Allah ya wahayi ila abdi zuwa bawan nan nasa wanda ya amadda al'abda bil hamdu dinna na din nan dukkan da rikitar da kai duk wanda ka kamo da shi ake sai Allah ya wahayi zuwa wannan bawa nasa ma auha abin da ya wahayi fa'auha sai Allah ya wahayi fi hadaratil mimi a cikin halaban munjayen Muhammadu dinnan ma auha abin da ya wahayi min sirrul ahadiyya daga sirrul ahadiyya shine a cikin munjayen nan walha'i wannan ha karamin kuma min sirrul wahidiya sirrin wahidiya ne a ciki walmimi wannan mun jaye na biyu kuma min sirrul katimiyat daga sirrin cikamako waddali wannan s- dal na hudu kuma min sirrul katimiyat daga cika- sirrin buya katimiyan shi yau da silence wa subhanal qadir ala ma yasha sarki ta bata ga mai iko abu sa abin da ya so zalika taqdirul aziz al ali wannan gwargwajewa ne aiki aiki ne na mabuwayi masani sun allahi allazi atqana kira allah ce wanda ya kyautace kulla shay'in kowane abu kowa ya kware wa sana'a ma ai ka gani to wannan sana'a hazara ce mala haka ta ga dama ta kera kanta da kanta hmm? ta kera kanta da kanta azalatin da abadatin da suwa ne ne din da kaza kaza kaza kaza kuma ba komai bane ɗaya ne tak amma ai ma wannan burin sun fi gaba ɗaya imana wa ba'da an tamma ta'arrufu bayan sanarwa da sanayya da sanuwa ya cika fi da'iratul arwahi a cikin da'irar ruhi wannan mun yi magana ne a azal a da'irar ruhi allati sabaka zikra wanda an batanta ya rigaya biha da ita wa minha daga gare ta wa ilaiha zuwa gare ta hiya ita kawai arada Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya so a ta'arrufa sanuwa kuma fi da'iratul ashbah a cikin da'irar jikuna yanda aka san shi a ruhi kuma a san shi a cikin jikin ma kowace kowanne sirri a yi masa nisba ga jikinsa a gani ga jikinsa a gani shi ne kawai ba wani ba taswiran hotantawa lima sabaka ga abin da ya riga ya dinna ba wani sabon abu ba kai an hotanta ma ne ga yanda abin yake ga yanda abin yake duk ga baki daya wasan kwaikwayo ne yanzu aka fito kuma gidan TV da wai ake ta yi amma dama can an yi shi a daki an gama samfot an gama shirya shi da komai an yi shi duk ga baki daya wanda ya san an yi din nan kawai sai ya ce ma an bata a waje kaza ai kaza kaza kaza dama an yi hotantawa ne lima sabaka umurin lamurmura ne yudiha da yake bayyana ta layar ta biya ba wai kagar ta fara ta akai ba la ta kawinan ba wai kasantar da ita akai ba fala ya kunu ba wani abu da yake kasancewa cikin abin nan da muka da illa ma kana sai dama abin da yake nan hmm? amadallahu zilla sai Allah ya daɗu wannan inuwa almazkura wacce aka faɗa fi kauli ta'ala cikin faɗin Allah alam tara baka yi duba bane baka gani bane ila rabbika zuwa ubangijinka kaifa madda zilla yaya ya shimfiɗa inuwansa yaya ya shimfiɗa wannan inuwa a zahiri tun daga fitowar rana malamai sun yi maganganu da yawa a kai ta ma'anar inuwar tun daga fito tun daga hudowa alfijir zuwa fitowar rana wannan inuwa alfijir kenan wannan shi suke cewa fajrul islami alfijir din musulunci wannan in sun faɗe shi suna nufin a cikin mazahiru sifa sai daga fitowar rana din nan kuma zuwa zawali rana ta gushe wajen azahar kenan to shi kuma yanzu zuhurul islami wannan azahar din musulunci kenan suna nufin ismi to daga kuma rana ta karye din nan da ake cewa ta gota kuma la'asar ta shiga kuma yanzu kuma asar kenan wal asri yanzu kuma hadaratin zafiya to in sun tafi haka wani zuwa suka ce yi hakan ne amma ana nufi tun daga ma faduwar rana tuko har zuwa fitowar rana wannan inuwa kenan duka baki da to in an tafi a wa'ancan ukun alfijir din musulunci a zahar la'asar ana nufin ranar kanta to shi ma daren ai haka aka kasa shi uku sulusin dare na farko sulusin dare na tsakiya sulusin dare na ƙarshe ko suka kakkasa shi da ma dai ko nawa ne ma a kasa didde shi ne duk gaba daya ko in an dawo a rana kuma wannan an gama duk a rana kuma za a koma amma a koma gaibun ma duk gaba daya dare har yau da abin da aka sani ne ba wani rikici a ciki to ba ga yadda ubangijin ke shimfiɗa inuwa ba walau sha'a da ubangiji ya so la ja'alahu sakinan sai ya bar inuwan nan dawwamamme ma'ana sai ya bar daren nan kawai a zalatu za a yi ta zama kawai ba wani wannan fitowa da kaza kaza rana ba ta bude ba sai a yi ta zama haka kawai a cikin hu kawai huyarsa sai ya zauna ba a san shi ba ko a yi ta zama dai a cikin a zalatu din nan to amma da Allah ya so kuma summa ja'alna shamsa alaihi dalila sai Allah ya ce sai muka sanya rana ta zamanto wato mai shiryawa ce zuwa inuwan nan da ta riga ya to kuma sai rana ta bude kuma komai ya bayyana yanzu aka san komai wa shamsu huna rana anan hiya alhaqiqatul muhammadiyya ita ce haqiqan muhammadiyya inji mushri radiyallahu an walau laha ita ce wadda ba dan ita ba yabqal haqqu haqqan sai hazaran Allah ta dawwama a gaibunta lan yi ba za a san shi ba sai Allah ya zauna a cikin ama'u a cikin ama'u kawai da ba a san shi ba to shi ba haka ne muradinsa ba a san shi ko ma yana so ya je gaban mudubi ya dan dudduba ya dan dudduba kai ne dai amma Allah muradinsa a san shi tabaraka wa ta'ala fa ahbabtu duk mu gabaki daya muradi mu san shi ba dan ba dan rana ba da ba a san wannan inuwa ba to kuma nan akwai wani sirri mai zurfi a ciki da wata halra tana tsare wata da inuwa can ta tsare ranar da bata fito ba da Muhammad ya ce sifa na ta tsare ismin ma ta tsare zatin duk gabaki da amma kuma ikon Allah ba wata azala kowanne zalika taqdirul azizul alim kowanne an gwargwaje shi kowanne akwai wajensa wanda yake ganin shi ba a yi daidai ba sai ya zo ya ta faɗa ya aka kaza ya aka kaza sai a yi magwalo kawai a kyale shi ya gama bambamin sa ya tafi bai burge ba wajen mutanen bai burge ba wajen Allah kuma ya dage wa Allah yake wa faɗa yake wa aiki bai burge ba falaulaki ba dan ke ba wannan hazara ta rana din nan ya kal haqqu haqqan da haqqu gaskiya ubangiji ya wanzu hakan yana azaldinsa ko yana gaibinsa wa ma da ba a san shi ba walau laki ba dan ke ba ya buka da'iman an muwasi da ya wanzu a dawwame gabarin wanda zai sare da hazaransa da ba wanda zai san shi alaiha salatul haqi salatin ubangiji ya tabbata a gare ta bil haqqi da ubangiji wahadaha ita kadai liyan la takum batara a dan ka ta zamanto yankakkiya fi aini wasiliya idan sadadde ai ta ci gaba da ita ce dai wannan madadi da ake ta tafiya din asiba da sunan ismin nasa da zatin nasa fa hasalat tanakur sai koyuwa ta faru bi zilli da inuwa wa ta'arrufu sanuwa ta faru bi shamsi da rana in dare ya ce lullube komai kuma duk a lullube kuma in rana ta fito kuma sai ta bayyana komai zahir ne a duk da shi ne ba wani abu da liya halika man halaka an bayin dan duk wanda zai halaka ya halaka a cikin sani wanda zai waya haya man hayya an ba duk wanda zai rayu ma ya rayu cikin sani fa arsalallahu rusula to an gama zaurantan kuma za a dan fito fa arsalallahu rusula sai Allah ya aiko ma'aika lil khalqi ga halitta li yukhrijuhu dan su fitar da halitta min zulumati zilli daga inu daga cikin duhon inuwa dinnan ila nuri shamsi zuwa hasken rana dan su fitar daga mutane daga gaibu su fitar da mutane daga ama'u su dawo da su zahiri su dawo da su sarari abadatu zan su fitar daga mutane daga narkewa su fito da su cikin shari'a su mutanen suna ganin wannan ai kamar makirci aka yi musu yaya ana can a ce kaza haka dai suratu nuhu ita wa makaru makaran kubbara wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wala suwa'a ko wala yagusa wa ya'uqa wa nasra wa qad dhullu kaseera sai Allah ya ce kafiran nan sai suka yi makirci kai makirci suka ce wallahi kanku bai kuma kan nan haka su ma aka musu makirci su ma sai suka rama makirci da makirci wannan wani to kaga kana can hadarar gaibunka haka aka zo annaba na duk suka dawo da kai wannan do shari'o'i kuma haka ne kuma haka nan ba dan Allah ya aiko su kuma waliyai kuma su kuma maka kasan ba ai da kuma lamari yayi abu ko ko a zahiri haka kana can wajen Allah gaba uwarka da ubanka suka yi soyayya suka yi aure suka yi da karfin tsiya aka fusgo ka malam da karfin tsiya aka fusgo ka malam yadda aka yi cikin ka san fito da haka mai mukama ba da ya zai tarar wai wani gari din nan mata sarki ta kasa haihuwa ko aka ce ana neman maganin nakuda ya ce ina da shi shi da ya rubuta ya ina wa yaron nasiya kan ka sake ka fito wallahi ka zage ga fito in dai kana nan cikin ciki kana nan lafiya amma wallahi ka fito ka fito bala'i da shi kuma yaron da yake wai an ce yaro wawa ne yaro ta abin da ka hana shi kuma shi zai o ba kan fito ka to wallahi yana fito ma yanzu sai yaro ya fito gaji dai yanda aka to fadalla to Allah aiko ma'aika malam liku dan su fito da wannan halitta min zulumati zilli daga duhun nan na inuwan nan ila nuri shamsi zuwa hasken wato rana dinna a baɗini da kuma zahiri a zahiri su fitar da mu daga duhun ata zuwa hasken shari'a kaza kaza a baɗini kuma su fito daga ita hakikokin su fito da mu daga ama'un nan daga hazaran nan kuma zuwa kuma hazaran dai kaza kaza shi ne kuma zunubin su kuma a zahiri da haka aka kasa gane zunubin yi wa zunubin zunubin manya kenan malam aiki suka yi ko to sai to to har kuma ina an zahara asulul ka'ina asalin halittan ma ya bayyana shi matattara helkwata annabawan gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam helkwatar kaza sallallahu alaihi wasallam an gata wanda aka dinga allazi an qada zahara rafa'ana laka zikrak azana shara laka sadrak wa wada'ana anka wizrak wa wada'ana anka wizrak allazi an qada zahara wanda shine duk umma aba'isun wa'annan ayyuka duk gabaki daya amma da aka dauke mar sallallahu alaihi wasallama ba komai da ya kawo mun ma nan bai ya dakatar da mu ba ce nan din ma shine ku gane sallallahu alaihi wa sallama da haka shari'a ta fi cika sallallahu alaihi wa sallama lega jira laka Allah ma ta kaddam min zambika wa ma ta akar sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi to har ila an zahara aslul kainati har aslin ma halittar ya bayyana yar kwata annabawan da ma'aikan duka alfatihu mabudi katimu cikamako haji mai shiryawa don haka ma ya kukkulle wa'yancan ayyukan duk gaba ɗaya. Sayyiduna Muhammadu shi ne shugaban ma'anai Muhammadu, abdan lil haƙƙi bawan Allah, wa sayyidan lil halki shugaban halitta. Fakana suratuhu sai sifan manzon Allah zahirinsa sallallahu alaihi ta zamanto masdaral wahayi nan ne mabubbugan wahayi ta nan wahayin yake zuwan mana. wata shiri'i da shari'a wannan jiki nasa ya zo ya kafa mana wa'annan dokoki daga wahayin duk ya zo mana sannan muka ji dokoki duk gaba ɗaya wa katama Allahu bihi rusula sai Allah ya rufe ya cika ma'aika da shi wa bi dinihi da addininsa al-adiyana aka cika addinate wa bi ummatihi al-umama da al'ummarsa da an rufe al'ummate tajallinsa shine karshe ba wata al'umma za ta bayyana al'ummarsa ce dai addinin nan nasa shi ne ƙarshen addinatai wannan shari'a da wannan wahayin da nasa shi ne ƙarshe an gama aikin wannan jiki an gama ba wani wanda zai ƙara zuwa ya zo ya shato mana shari'a kuma diya kaza to annabi ma kenan bai haka to ina wani ko malami ya zo ya kiri kiri ya kaddanno abubuwa da ya karyata Allah ya karyata manzo Allah annabi shi addini yake wa aiki ko kallon sa ma kai ko wani annabi zai zo bare kuma wani to wa ba'da an akmala Allahu dina dinana bayan Allah ya cika mana addininmu allazir tadalana wanda ya yadda mana shine addininmu wa bayyana rasulu wannan ma'aiki ya bayyana mana sallallahu alaihi wa sallama ma nuzila ilaina abinda aka sauka a gare mu iktara sallallahu alaihi wa sallama rafiqa al'ala sai ya zabi aboki babba shi to na gama to wallahi na koma kun kan za ku biyo ni ku biyo ni na gama na aikin sai ya koma waraja ilai sai koma zuwa ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaman abin mushiri daga Allah muke ga Allah zamu koma walhamdulillah amma mun gode godiya ta tabbata ga Allah alama ta raka fina abu sa abinda manzo Allah ya ban mana min alkitabi ya ban mana qur'ani was sunnati ya ban mana hadisansa da ayyukansa da ayyu abin da yace ayi ko abin da ya aikata ko abin da aka aikata a gabansa ya yadda bai hana ba to ya ban mana wannan in dai ingantattu ne to ya ban mana su wal haqa'iqur rabbaniyati ya ban mana asalin kuma sanin Allah nan ma'arifan nan da dama ita ce ake juya a kanta ya ban mana ita falan yake wa anna ashe ban san Allah bai kuya gare mu ba ba abin da ya kuya illa zillahu sai inuwa tasa wannan zahirin jiki wannan zahirin sifa wannan ita ta kuya a gare mu amma in dai muka rike qur'anin nan muka rike sunnan nan ta manzo Allah muka rike ma'arifan nan muna dai manzo Allah bai buya mana ba sallallahu alaihi wasallam au kama qala uwaisul qarani ko ga wanda ya fi iya faɗa uwaisul qarani me ya ga wasu sahabbai yace ma ra'aytu min rasulullah sallallahu ku ga manzon Allah ba ku gani daga manzon Allah ba illa zillahu inwa su kuka gani to inwa ce ta tafi amma hakika sa ina ta dama gidanta take wa in kana zillu raja illa ko da an ce inuwa ta koma zuwa ga Allah to fallahu yahulu bainal mar'i wa qa- Allah fa shi yake tsarewa yake labule tsakanin dan adam ma kansa da zuciya dan adam din hmm? to kai da aka iya tsara kanka da kanka Allah iya ma labule tsakanin kanka da kanka bare wannan to dan haka yi ko- a yi ta kokari a yaya labulan din sai ka san ma inuwar ma bata je ko ina ba hmm? fa in yakun zillu aiza to in haka ne fa izan to yayin nan in dai ka gane wannan yakun zillu aizan ita kanta inuwar ma kariban minna tana nan kusa duk da hakika dama a cikin ta muke gata ga sanan ga hamadiyan sanan ga Nafan sanan ga shi nan a tafiya ake ta yi ta gaba ɗaya, to inuwan ma tana nan ana tare, duk duk inda kaga ɗayan nan ɗayan nan na nan. Duk gaba ki da, ƙariban minna, inna rahmatallahi cewa rahaman Ubangiji karibun tana nan kusa minal muhsinin da arifai. Inda arifi ne to rahama Allah tana nan kusa da shi, ya sani, har inuwa ma bai rabu da ita ba. Hmm? Fa kullu man waffaqahu Allah duk wanda Allah ya datar da shi min ahalin zahir in dan zahirin ne ma aje bai san ma batinin ba ya ya- aje shi ne karshen wahabiyancin ma ko dan zahirin ne ma ko to in Allah la budda ba makawa an yi atasuma bil kitabu was sunnati ya riko da qur'ani nan da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko anan sai ya same mu a gaban sa nan zai same ba mu yadda wannan ba a kansa muke kuma mun hada da haqa'iqur rabbaniya Huh? muna nan da asalin duk baki daya muna rike da wannan kitabu wa sunna din riko mai kyau rikon da Allah ya ce a yi muna zikir laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakara Allah kaseera muna ta zikiri ne ashe mu ne cikakkun yan sunna din ba wani gaula ke kasashe ya zo ya ta hada dokin bara da na bana yana ta cakuɗa hadisai wani shine dan sunna mu yan bade a wannan kallon sakali hmm? wannan shirme ne kawai ba da shi ake ba a'a wanda ya ha- san kitabu da sunna din ga kuma haƙa'iƙun rabbaniya sun cika zuciyarsa don haka yana ta zikiri da yawa alamarsa kaga yana zikiri da yawa don da kaga yana zikiri da yawa ko ya kama kitabu kakka karba su suka jawo duk abin da ake ciki yau a duniya din nan tun da Saudiya ma ta ce he ta gyara to waye kuma to waye kuma to in ɗan zahirin nema ba makawa ya kama kitabu wa sunna to bari wanda yake da haqa'iqur rabbaniya hmm? mun gode Allah mu mabiyan Shehu Ibrahim Kaulaka sahibul faidati tijaniyati da duk wannan abin da aka faɗa dama shi ya kawo ma zancen wa'annan din shi ya yi ta bala'i da aba'un al'awwaluna da na farko malam mahaddatan mu dawwana malam da kaza kaza aka yi ta yi da shashashan da ma malaman na Allah ma da ma shashashan yan su kan ulfasadi yan su wane ne duk aka yi ta tambari malam aka yi ta daidai take na takewa ragowa aka share kawai sai kun bi kitabuwa sunna din nan ba kin ba kishiyar ma'arifa ba ne ba kaza ba ba ku ne arifai ba ai in ban da manzon maganar manzon Allah wai wanda magana ta fi cika arifi in ban da Annabi Muhammad wai zai iya cika ka wanda gaula ne magana su za ta yi ma amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda ka karaɗe nan ya fito ma ha? da ya faɗi magana ɗaya ma ka ji ta cika kama sai dai kaga kana kuka kana iyo kaza kaza to shehu ya bi da mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu Muhammad Abdullah Wuddusa yana cewa Shehu Ibrahim shine wanda ya tarbiyantar da shari'arsa Shehu sai da ya sa shari'arsa a ɗaki ya ba ta ma'awadi sai tarbiya shari'arsa sai da ke tarbiya Shehu sai da ya sa haƙiƙarsa a ɗaki sai da ta yi suluki haƙiƙarsa kuma sai da ta- ta sharra'a haƙiƙatahu wa haƙaƙa shari'atahu Shehu ya tarbiyantar da shari'ansa ya haƙiƙan ya haƙiƙantar da shari'ansa ya shari'antar da hakikansa kuma haka ya tura mana kuma in dai magana shehun muke bi in dai mu na shehun ne ba wannan ya kama ga ni na wa kaza kaza a tuba da wannan ake ba kai lafiya kalau kai ma ka kama mai kyau amma in dai na shehun ne to na ga za ka ga in dai na shehun ne sai dai wanda bai sani ba ko ko yanzu ya fata hiyar ka yana yana kama hanya Mm-mm. kakka kula da wa'annan ke kasassun yan sunna din ma kokka da na gidan da na wajen duka ka kula da su na shehu ibrahim shine tsantsan mai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai zikiri mai haƙa'iƙun rabbaniya mai bin manzon Allah sau da kafa ba wani abu namu wanda mai huyyatu sufi ya auna shi ba ba wani abu da muke kai ba sunna a shari'a a islam din a iman din a ihsan din a haƙiƙa a mazahirin a kowanne shari'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama muttafaqun alaihi yana nan kasan dai sune karshen sunna ko to Bukhari da Muslim sun haɗu ko to almajiran shehu ma na Allah din ga Muhammadin nan dan shehu Abdullahi Jejiba sai muttafaqun alaihi ma yake kawo mana to ai zai ci mu da wani buguzun to wai a wajen shari'a kenan a wajen dama wajen haƙa'iƙun rabbaniya kuwa ba ba dama هذا لا يخرج إلا من مدد جسدنا ولا يفهمه إلا جسد مددنا هذا ما وننكوا وإن قاده الله شيء أن ظاهرنا إن الله يجاوشي إلى كذائن فضله إذوا تسكى فللن الله التي ما زال المولوءة ودبت مشيبة كيكيا وند الله يجاء فيلا يساس أكي الله يسامو دغتكي wahadahu Allah ya shiryar da wannan ɗan zahirin ila alhaƙa'iƙin rabbaniya zuwa hakiku na Ubangiji, ya zo ya sallama ya miƙa wuya ya bi Shehu Ibrahim Kaulaka, ko ya bi mai izini daga Shehu, wanda ya ɗabi'antu da Shehu, ya haƙiƙantu da Shehu, ya zama kalifan Shehu, radiyallahu ta'ala anhu, ya zama kalifan Shehu, ma'ana duk wanda ya ɗabi'antu da shi, man ta haƙaƙa wata kallaka faƙad ta kallafa duk wanda ya hakikantu da abu ya ɗabi'antu da abin to ya zama kalifan abu amma ba muna nufin wannan kalifa na zahiri wanda aka naɗa kaza Allah ya daga wannan sai ana ƙarƙashin wannan ba ba haka muke nufi kalan abin sai ana bayani yanzu a ce wai wai wai da abu to ya zama ya kalifantu da shehu to duk wanda ya zo wajensa wajen shehu ya zo ba wanda ya kafa kansa shi ma wata hakika shi mai zaman kanta ba zuwa sakar ba wannan ake nufi ba wahada wa Allah ya shirya da shi ilal haqa'iqir rabbaniyati zuwa hakikoki na Allah allati amadda Allah bi hawanta Allah ya yi madadi da ita kalifatahu ya wa kalifansa madadi da ita al'azama mafi girma wa kanzahu taskan nan tasa almudal sama oyayye wagari ka shi wannan mutum ya jilmiya fi baharul wilayatul kubra cikin tekun walita babba ya fada ya mutu a ciki baharul miyahi tekun ruwa in ji shekani ka famin hushara ba ya isa ka dan ego ka sha wa min baharil ma'arifi tekun ma'arifa ka la ya fi su wal garaki ka fada ka mutu a ciki ake so in daga fada ka a a mu sai mun auna bilikita sai ka auna ga ka mai awan ga ma'aunin ga inda kake ne ga ga to to zauna ka auna mu kuma muna can mun mutu cikin ruwa ya tafi da mu duka ba daya to ma dalla waka rika ya jilmiya fi baharul wilayatul cikin tekun wal tababba shine ma'arifa bishuhud wal iyani ita ce wal tababba wal taqarama kuma wannan suluki ke kasashe ai ta ibada ai ta kaza ai salatul fati miliyan salatul fati dubu ka rasa ma ina za a duk ga baki ɗaya mutum ya gigice to wannan wilaya kubra ita ce ta gidan shehu radiyallahu ta'ala an sai ga mutum ɗan tasha ne amma Allah ya ittiba'in sa ya zaɓe shi ya fusge in sai ga ya bi shehu radiyallahu yanzu ya ga an jefa shi wali ta ƙarshe to shi kuma wancan ɗan ibada ya dinga to ta kaka za a yi yanzu a cikin dankon ma har da suka yanzu Allah ya ji kan kaziru namu yanzu haɗan sefullahin nan ya san abin da ban sani shi yake amma a girman jiki kafin shi ma ya sani to ka gani wata haƙaƙa shi wannan zahir ɗan zahirin da ya zo ya faɗa cikin ‘yan faila ɗin nan ya zama su ko ku dama ‘yan failan wanda Allah ya yi su ‘ya'yanta ne suka yi duk wannan ɗin da shi ɗin da su ɗin suka haƙiƙantu da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala sanurihimu ayatina fil afaki za mu nuna musu ayoyinmu dalilan shiryawa izuwa ikonmu izuwa hazaranmu fil afaqi a cikin sasannin duniya sama da ƙasa duk su duba sai su ga ayoyinmu wa fi anfusihim a cikin kansu ma hatta ya tabayyana la har sai ya bayyana gare su annahu alhaqu shi Allah tabaraka shine daya shine gaskiya in tafsirin dan zahiri ne Qur'ani shine awalan ya fi rabbika bai isa ga uba bai isa ai ya ishe ka ubangijinka annahu ala kulli shay'in shahidu mahalarci ne ga kowane abu yana tare da komai tabaraka wa ta'ala to kasan kuwa ba za a ce ga shiga abun ba mutum da mutum sai dai gaskiya ta tabbata ƙarya ta goge ko duk ga baki da wannan aya tana nufin zahirin tana nan kuma tana nufin baɗin to ko zahirin aka ce za a bi wannan aya ta fi ƙarfin zahirinta saboda Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya ta fi Allah tabaraka wa ta'ala fa'iza uriyal muwahhidu idan Allah ya nuna wa arifi ayatin lahi ayoyinsa fil afaqi a sasannin duniya alan yara gairar lahi ba zai gani ba wani ba zai ga wani Allah ba wa uriya idan aka nuna ma ayatul lahi ayoyin Allah din fi nafsi cikin kansa kuma falan yara ra'iyan wala ba zai ga mai ganin ba ko abin ganin sai mai ganin Allah yana iya nuna wa arifi hakikansa a cikin afaku shi arifi shi yake dan adam kaliman Allah arifi shi yake da wannan karfin shi yake iya ganau ganin ganawa kansa ya ganawa wani sama shi yake iya ganin hazara ga kansa ya iya ganin abu jahilanmu suna faɗa wata magana in fana'in ya ya san ma me ake yi a fi ta kawo wata kisoshi na ban a ɗaga shi ya ce fanka fanka fanka wannan duk shiri ne ne wannan duk jahilai suka shirya wa'annan maganganu da ba san abu ba a'a shi shi dan shi fana'i biyu ne akwai na jalalan Allah wanda zai ragargaza abu ya sandarar da abu irin wanda in Allah yawa kauni irin yanda yawa dutse falamma tajalla rabbuhu lil jamali ja'alahu dakka Allah da yawa dutse ya ragargaza dutsen amma in Allah ya yi a cikin abun wancan tajallin da ya fasa dutsen can shi Allah ya wa bishiya kuma ta tabbata lafiya kalau har ta bawa annabi sako saya inna ni ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqimu sa kuma tafi wajen fir'auna mina shajarati shaja bishiya dutse dutse ya ragargaje amma ita bishiya har ta bada kuma kuma tare da tajallin idan an mata tajallin jamala ko tajallin kamala har ta iya abu wancan ku aka kalle shi da ainihin tajallin jalala to haka abu to in arifin na Allah ya nuna ma ayoyinsa a sasanni sai Allah ya ragargaza sasannin ya ga haka amma a cikin kansa Allah tabaraka sai ya mata tajallin kamala sai ya tsayanta Allah ya kaɗaita Allah tabaraka wata'ala ya ga tsayanta kansa a cikin afakun da shi ka ji abin da Allah yake faɗa wannan aya ba wasa Allah ya faɗi wannan aya ba sanurihim sanurihimu za mu nuna musu mu za mu ganan musu sanurihimu mu za mu ganan musu za mu ganan musu za mu ganan musu bi ma'ana da ma'ana annan Allah tabaraka wa ubangiji tabaraka wa ta'ala istahawaza ala kulliyatil Allah ya rinjaye dukkan bawa Allah ya kwace bawan gaba daya hatta lan yanka lahu shu'uru da har shi bawan bai san ganin ba ba ganin ba ne ganin ba abin da to yanzu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala to Allah zai ganan mar an ganan mar walan tabqa lahu wasilatul la ba shi da wani tsani na ganin wala fa'ilul la ko mai ganin Allah wahada huwa Allah shine mai ganin shine kaza to dan haka Allah ya ce to zamu gana musu zamu ganawa yan hadara ayoyin mu a cikin sasani da cikin kawunan su iz domin law baqiya wujudin ra'i da mai ganin ya wanzu lakana huwa ra'i da shi ya gani da dan adam din ya wanzu da shi ya gani ko fi'ilan ko wala kanatil ayatu da ayat bai dace ta faɗa haka ba da sai ta zamanto alal nahawil munasibi bi zalika da yanda ya dace wannan aya ta faɗa gashi sai sayarawna ayatina za su ga ayoyinmu amma sanurihimu ayatina za mu ganan musu za mu nuna musu walakin nan ra'iya sai dai mai ganin hakikatan a hakika huwa Allah shine Allah wal mar'iya hakikatan huwa Allah abin ganin ma hakika shine Allah wanda aka ga nan maɗin ma dama ba shi an gama fata bayyana annahul haqu shine gaskiya shikenan ka gane to tajalli tajalli biyu ne in aka tajalla lahu in ya tajalli gare shi wannan shine na afagu sai ya ragargaza shi in ya tajalli a cikinsa wanda yawa wannan arifi wanda yawa bishiya to shi kuma sai ya kadaita shi sai ya kaza kaza duk wannan cikin kashifil ilbas duk yana nan ba mu zauna nan duk na ba da hujjoji an gama nan kashifil ilbas to kaga to wanda ya hakikanci da wannan aya ya zama yanzu hadara take ganin ma duk wa'annan abubuwa duka baki daya to ya fa inda haza yayin nan ya tahaqqaqu zai hakikance al-muwaffaq wanda Allah ya datar da shi anna rasulullahi cewa manzo Allah ma gaba al-ummati bai buya ga al'umma sa manzo Allah yana nan sallallahu alaihi wasallam sai sai ya zama shehu radiyallahu anhu a Madina yana cewa ka anna rasulullahi fil bayt hadiri yusamir kai ka ce manzo Allah yana cikin daki a yanzu da nake zaunan nan a masallacin nan yusamiruhu shaykhani abubakar da sai umar suna can ana gana kafin ya fito mana kuma radiyallahu an haka ne kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama hakika ta gashi nan kaza kaza to inuwa ma ba ta ba ba ta buya ba ma ga ba ummati walan yaji ba ai ba zai taba buya ba ma inda hakika sa ba ta buya ba to shi ku duk inda hakika nan take yana nan yana nan sai yaji ba anha wa inna ma gabal mahajuba mahajubi ne ya buya akwai ne nan bai zo a faɗa haka wallahi akwai mahajubi ne ya buya hanillahi sai ya mutu ko ko ya zo ya zama ba mahajubi ba ko wa sairu tafiya fi dawa'ir rasulullahi sallallahu alaihi a cikin hakikokin manzon Allah a cikin kewayen manzon Allah la nihayata ba ta da karshe kaga dai ga tafiya a cikin wannan inuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka karanta Qur'ani ka karanta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka dinga bin shari'ansa wannan duk abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga tafiya cikin hakikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walitasa da kaza da duk wannan sannan ga tafiya a cikin hakikar hakikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kage ne mai abu wala gaya tafi ba wani cikewa ba ƙarshe kama anna fadlallahi kama yanda falalan Allah tabaraka wa ta'ala la hadda lahu ba shi da iyaka to haka wannan faman arafa katmiyatahu duk wanda ya san cikamakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikamakon annabta sa da ji an yi magana duk wanda ya san walittan manzon Allah cikamakon walittan manzon Allah ya san ahmadiyar manzon Allah ya san ismin manzon Allah wa shahada ya ga katimiyyatahu koyuwan manzo Allah sallallahu alaihi ya ga failansa ya ga failansa ya ga abu wa fahima ma'anil ayati ya fahimci ma'anonin ayoyi wal ahadisi da hadisai allati ja'at wa da tazo min indillahi daga Allah mukubiratan tana ba mu labari bima kana da abin da ya kasance wa ma sai yakuri da abin da zai zo la budda ba makawa an ya akuza hujjashu dumauta ta kama shi ya dumauce wal hayratu ya gigice mimma kassa Allah bi hadi da abinda Allah ya keɓanci wannan al'umma ta manzon Allah da shi wa annan hakal madari lalle zai san wannan al'umma manzon ta manzon Allah kamar ruwan sama ce la yudra ba a sani ba alkhairu fi aw alherin a cikin na farkon yake ne aw fi akidi ko a na karshen ne ne ne wanda suka riski komai din nan duk gaba ki sai ya ji malan sahibul fayyata cewa ya fauza ummati ya rambanta wannan al'umma ya ummuhumu ɗaha a ce limamanta uku ɗaha allai muhammadu wa isa isa ma limaminta wa aluhu katumu ma ɗan gidansa ma limaminta gama majubi da ya ji daɗi kwanan da muka je maulidin shehu tijjani abul abbas da girmamawa wani ya zo ya yi kicin kicin ya dinga ana wulakanta shehu tijjani bai faɗi ragowar ba amma sun rubuta shi a rubuce ma'ana ana wulakanta shehu tijjani ana ɗora sahibu ana ɗora shehu ibrahim a kansa to Allah ya tafi wannan ka san wannan inda aka sa gaba ma bai sani ba ko a zahiri bai sani wa ya sai wulakanta shehu tijjani to in shehu tijjani nan ya jawo sahibul saidaci ya ce gashi kaza kaza duk waɗannan abubuwa da muka gada duk aka karanta wanda ba ƙarya a ciki ba kaza kaza sai ka ce kai shau jani baka iya faɗa ba ni yanzu kai nake wa yaki ba ruwa na ban yadda a wulakanta ka ba kaza kaza Eh, ina kake kai Eh? shau jani ka fi iya kishin kansa Eh, ka fi iya kaza kaza shi annabi sallallahu da ya faɗi shau jani ya faɗi wannan hakikoki yake ta ba da labarin su mahadi za su zo in hijabi ne a tafi a hijabance yake bayanin duk su mahadi da kaza kaza ka fi shi kishin kansa Hmm? sai kaza kaza ya gani to kaga wayannan ji in ka bi su mutane ne sun ki yin abu Eh, sun ki kaza kasan dai wannan ko ina aka sa gaba ma bai sani ba an wulakanta shauti jani wai sai wulakanta shauti jani ai babban wanda ya wulakanta shauti jani wanda shauti jani ya bashi kwaman ya kibi wanda shauti jani ya ce ga sahibul faizati nan ga komai nan ga duk abin da kake ya kibi ita a'a ni dai sai dai in tsare ma kai bayan bai bai zo a zamanin ba Hmm? bai kaza kaza to ai hagan to kiyama kowa ya ta tashi bayan sahibul faidatin nan ya bayyana ba hujja ga wani batijani ya ce wai zai tsare wa shehu tijani ko ko zai kare wa shehu tijani ko ko a'a wa'annan mutane ka yaƙe su ka shiga wuta kai musu yaƙi ma in baka iya baka shiga wuta duk gaba ki da dukkan girmamawa amma burgewa shehu tijani abul abbas radiyallahu anhu ka bi abin nan da ya gaya ma shi in kai baka sani ba shi ya san me dama ko in kai imani da shi ma ko in yi ma abu soja soja ne nan ka bi kafin ka tambaya ne hikima ka bi gaba ki da to gani to duk wanda ya san wannan katmiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi- ya dubi wannan katmiya mai kaula ta manzo Allah ya san ma'anonin waɗannan ayoyi da hadisai din nan wanda ta zo daga Allah take ba mu labarin abin da ya kasance da abin da zai kasance ba mu kawai ya mauce ya gigice mimma kasallahu abin da Allah yake banci bi hazihi al-ummata wa anna hakal madar cewa wannan al'umma kamar ruwan sama ce la yadra al-khayru fi awwali al-hayrin a farkon yake an fi akidi wa in ala al-futuhatil makiyata in mutum kuwa ya iya ma ya karanta futuhatil makiya ya nazarinta ya rasheka al-akbara zai ga muhiddin bin al-arabi hatimi radiyallahu anhu a tabi kulli ajibin ya zo da duk abun mamaki wa garibin da bakon abubuwa inda ma ta kallama yayin da ya yi magana ala katmiyyati rab ala katmiyyati abu sa katmiyyan manzon Allah wa katmiyyati da katmiyyansa mai kaulasan dinsa Medina bin Arabi an mamaki ne. Ya ce, yana daga abin da ya ce, abin da ya sa manzo Allah ya ce, addini zai zauna a yamma, lafiya, kalau har kiyama ta tashi. Bai cuce shi ba wanda ya zarge shi ko ya kaza ka, ya ce, sabida a nan katumu da katumu za su bayyana. A nan cikamakon waliye zai bayyana, a nan cikamakon makaman gaba ɗaya sahibul faidatu zai bayyana. An daina ma koya magana ko katumu kaza kaza. idan mutum ya duba durratul farida sharhin yaqutatul farida wajen sharhin sa dai akan wabil katmi wal makatum summiya indahu sunan shehu tijani cikamakon waliyai sunan sa kutubi al makatum kutubi abun boyewa daraja da ba wanda ya san karshen daraja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me nazifi ya kawo ya yi ta kawo maganganun sahabban shehu tijani wa'en sun ce wa'annan mukamai biyu din na jikin shehu tijani abul abbas wa'en suka ce cikamakon walitta da duk abin da ta ɗauka na mukami wannan shine na jikin shehu tijani amma kudubaniya mai ɓoyuwan daraja ɗin nan kudubul makatumi wannan kuwa mukamin shehu tijani ga jikin wani daga cikin jama'ansa almajirinsa da kaza wa'in suka ce duk a jikin shehu tijani suka wa'in suka ce a'a katmiyar wilaya ita ce gata a jikinsa wannan kudubaniya makatumiya yana nan a cikin turatul kharida ba aka to wa'annan mutane fa ba su ga sahibul fayyatu ba fa bai zo fa a zamanin su ba amma suka iya harakawa gaula duk eh, an zo a zama an gama ragargaza komai yana nan yana ta an an wulakanta shehu tijjani wai sai wulakanta shehu tijjani ina shi hmm? kaza kaza hmm? ya gani to wanda ya kalli fituhati ya san magana da shi muhiddin ya akan hatimul auliya ya san magana da ya akan kudubil maktum kuma diga baki daya ayinan zai gigice ya ce ya gode wa Allah an gama ya ga magana an fodiyo ya fassara Allah ya da wannan wali kashifi malam ya suna nan masu sakamancin janawan duk sun an musu zarga gungun amma shehu dan fodiyo radiyallahu anhu duk ya gama warware abubuwa hmm? ya faɗa duk waliyan sun faɗa يا رب جوهر علم لو أبوه به لكيل لي أنت ممن يعبد الوثنا ولم تحل رجال المسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا يا رب جوهر يا ولي علمنا دايمون قل لو أبوه به da zan faɗa lakila ni da an ce ma anta min manya abdul wasana dan bautar gunki kenan kai kila ta zai na ali kila ta jigansa ali zainul abidina alai halin da sharifan suka faɗa go kaji wannan wali yake cewa wani ilimi na mai kaman kwal amma da zan faɗa da an ce mu ɗan bautar gunki kenan ashe birgewa a ce ma ɗan bautar gunki kaza kaza kaza ba wai gunkin ka bauta ba kai wani ilimin ka mai abu dama abu hurera ya faɗa ya ce in na ɗan tso muku wancan ma ku yanka abdullahi bin abu ya ce in ya fassara wannan aya sai abu sai na ya ce wani ilimi ya gashi a cikin kirjin nan da zan fara faɗa muku shi da an raurawa da ku kamar yadda igiyar kuranga take raurawa a cikin rijiya mai zurfi rijiya kankara din nan kwakwara ake ce mata ko ya kaga igiya tana ana kada igiya a ciki dan gugan ya kife ya ebo ruwa ko kwatan kuranga ta kamo abubuwa wai haka za a raurawa haka manyan ba yake gayawa ba igiya fugo musu wata magana ma da haka za a kwararra su a kaza to kamar yau walas ta halla rijalul muslimu na dami da mazajen musuluncin na su sai su halatta jini na ya rauna aqbaha ma ya tunahu hasana suna ganin wannan mummunan abin da suka zo da shi mai kyau ne wal nasriful inana kai bari dai mu juyar da ragama a juyar da linzami an hazal majali daga wannan fage alwasi yalwatacce kaufa dan tsoro alal juhali abu sa jahilai kan halaka kuma kan kuma inkari ya taso wagiratan dan kuma kishi ala nurul haqi abu sahassan Allah har kawai zamu zubar da abin arha ya tafi waye ga waye ga mutane so muke mu ga musu babu dai alalle an wulakan to sai wuce jami abula ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim شو يجا ومهما تحدثنا لشكر فعندنا علوم تعالى أن تقيد في درسي لكل مقام إن دريت مقالة فليس سواء آكل وأكومسي ضلال بذات الله عين هداية فإياك والنقد المؤدي إلى اليأسي فينصف ذو علم ومن هو جاهل فينكر شيئا وهو من شمسي وما مات كي وشي مكي هيرا لسكرين akan hiran wato lamarin Allah cikin maganar ma'arifa cikin maye an kaɗan muka faɗa fa fa inda na a nan wajen mu kulumu a ko'an su ilimai ta'ala ta fi ƙarfi an tuka yadda bitir sai a rubuta ta a takarda ya dai a yi ta kwankwaɗanta a zuciya dai haka dai a yi ta numfashi mala ana taka da ƙasa kuma a je a kwanta da ita li kulli maqamin inda raita ma kowanne wajen zama an ka lura akwai hirar da ta dace a yi a wajen ba haka kai za mu fito gaban abu abu ne a dake ka kuma ba dama kuka ga kaza kaza a zazzage ka a babba ta rai a ce kai kuma ba abun ka wani shayin yana misali ko kai kake neman aure mutum ya je gidan surukan na kai ai ba namiji ba ne ai ba wa to zuwa zaka kace wallahi namiji ne ni kunga to wai haka ake ciki abin ba zai fito ba ba sai faɗi ba ike ne ka shiru kawai ku koma inda raita makalatu falai sasawa an ba su zama daidai ba akilun mai arifi wa akuma sida rufafe mai hankali da mahaukaci ba su daidai ba zalalun bi zatin lahi a ce ma ka bata cikin zatin Allah ko ka kasan wannan tafiya cikin zatin shine ainihin shirya ba biddin bi biddin fa iya ka kashe din ka wannan kadal mu'adi da jinjina magana za ta kai ka ilal ya'asi ya zuwa ko ka ɗebe wato tsammani ka ce kai ba za ka riske abu ba a'a dan na je ciki ko ka kashe din ka kai mai cewa sai ka gano inda aka yi rashin daidai kaza kai ko ba asi zai ta ba daidai ne zai ta zuwa ma ba saboda iya hankalinka muidin ibn arabi hatimi suna tare da wani babban almajirinsa sai suka shiga wani gari sai yara biyu suka suka dinga cewa suka zo suka haudu da suka jefe shi suka ce wannan ne bataccen nan wanda aka ce ya batar da al'umma annabi sallallahu alaihi kaza kaza ka sai muhidin ya ce wallahi shine shine ku jefe shi shikenan sai suka ji kunya kuma suka yadda dutsen sai da suka tafi sai almajin na sai dube shi ta wannan wata irin magana ce mutane zuwa suna so su halaka ka ce ba ni bane ba kaza kaza ice kai in Allah ya ce musu ni ne to in ce ba ni bane me ya taso ha in haka Allah ya nuna musu ni ne ba haka Allah ya nuna musu ba kaza kaza to me yake kai ma ka je kai ta cewa da sai ka ga beken abu ga a shikenan ka shiga abu kayan su buzu ilimin waman huwa jahilun mai ilimi na wannan labari sai sai ya nasiha sai ga ya faɗa abu yanda yake ko ko duk mai ilimi wanda ya san kan abu ya ga ya faɗi wa ban wa jahil wanda ya jahilci lamarin kan kiru shi a sai ga yana inkara abu wa huwa awbahu min shamsi ya fura na fitowa wallati bima ta yassara bari mu zo da abin da ya sauƙaƙa min alquran wal hadisi na daga qur'ani da hadisi dan tabarrukan dan neman albarka da su wa idkalan dan shigar da farin wa idkalan dan shigarwa lissururu da farin ciki ala ahbabi rasulullah abu sa masoyan manzon Allah yan faila mu shigan musu da farin ciki Allahumma ja'alna minhum al mawjuduna al yawma samamu yau sabida yau sahibul faiza suna nan mahaggobe kuma hajjibi to su ma suna nan masoyan manzon Allah dinnan sallallahu alaihi wasallam mu shigan musu da farin ciki allazina ma gaba anhu sallallahu wanda manzon Allah bai buya musu ba ma'anan a haƙa'iƙunsa na rabbaniya amma arifa bai buya musu ba wala suratan ko a sifar tasa ma bai ɓuyan musu wala hakikatan ko a ismin nasa bai ɓuyan musu ba sallallahu alaihi wasallama wa ma gabu aizan su ma ba su ɓuya ba bil arwahi da ruhikansu wal ashbahi da jikkunansu wal kulubi da zukatansu su ma ba su yi wa manzo Allah rowar jikunsu ba ba su yi wa manzo Allah rowar ruhinsu ba ba su yi wa manzo Allah rowar zukatansu ba ana tare bari ma an zama ɗaya dai wa ma ya zakaru ba kowa yake sanin wannan ba illa ulul albab sai ma abota hankali sai ma abota hankali ko fakar qala ta'ala ubangiji ya ce sullatun min alawwalina wata jama'a daga mutanen daga farko wa sullatun min alakin da wata jama'a daga karshe to duk wannan a hada suke wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sullatan wa'annan jama'u ta farko da jama'u ta karshen nan min ummati na al'umma tare dinnawa ne yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala shaykhu tijani radiyallahu shaykhu tijani yace Allah ya kare da a gare shi sullatun min alakirin wannan jama'a ta karshe hum ashabu na sahabban mu kenan ɗan dariƙa ta kenan su ake nufi ya aikatun mu radiyallahu anhu wa qala ta'ala ubangiji yace wa in tatawallaw in kuka juya yastabdil qauman sai Allah ya canja wa'ansu mutane gairakum ba ku ba summa la yakunu amsalakum su ba su zama irin ku ba malai dan faila za su zama masu jajircewa yan amintu cikin annabi sallallahu alaihi wasallam da haqa'iqur rabbaniya yan kitabu was sunna na kwarai din mai argo ba ke kasashen kitabu was sunna ba wa qala ta'ala ubangiji yace fa sauka ya tillahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wayansu mutane yuhibbuhun shi Allah shi ya fara san su shi yake san su wai yuhibbuna sannan suke san sa an riga su haka Allah ya ga dama yake san su ya zabe su ko su waye bai damu ba dan da'iratul fadliya ne haka yake son su sannan su kuma suke son sa su ma Allah zai so su ba suke son sa tabaraka wa ta'ala azillatin alal mun masu kaskan da kai ne ga asufar su masu kaskantar da kai ga ƴan uwansu arifai ne za ga suna sun kuyar da kai ba girman kai ga ƴan uwansu muminai talakawan nan arifai bayin Allah a izzatin Allah ke biyu masu ji da kansu ne ga kafirai ga munkirai yakin kari wanda ko wuta suke ci ba su gaban su yujahidu na bisa suna kokari cikin tafarkin Allah cikin hanyar nan ta Allah wala ya kafu na laumata la'ima ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullah wannan falalla Allah ce yuti man yasha Allah yana ba da ita ga wanda ya so ya ba su Allah ka ba mu ka sa mu muna cikin su wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar mai yalwa ne kuma wasani ne wa qala ta'ala ubangiji yace wa akarina da wa'yansu ma minhum daga cikinsu lama ya haƙubi da za a riskar da su da su za su risku da su wa ƙala ta'ala ubangiji ya ce wa min man kalakana yana daga wa'yanda muka halitta abinda muka ummatan wata jama'a ya haduna bil haqqi da suke shiryuwa da lamarin Allah ko da Allah wa bihi ya da shi suke adalci wa qala wa qan nasarallahu ahbaba habibi Allah ya ce maki masoyan masoyinsa manzon Allah bi fatihin karibin Allah ya taimaki ‘yan faila da fatahi na kusa nasrun min Allah wa fatihun karibin taimako daga Allah da fatahi na kusa makusanci wa nasarahum Allah ya taimake su bi fatihin mubinin da fatahi mabayyani inna fatahana laka fatahan mubina wa wa'ada Allah ya musu alƙawari alƙawarin ya zo ya cika mun gode wa Allah a da mu a zamanin mu bi fatihin mudlakin Allah ya musu alƙawarin fatahi kuma sakakke gaba ɗaya idza jaa nasrullahi wal fath wa hadhihi al futuhatu wa innan fatahai guda uku wa in kanat la zahiratan ko da ta zo a zahiri ita ce fatuhul hudaybiya da fatuhu kaibara da fatuhu makkata su ake nufi a zahiri wa gairi ma da in sun so fa inna kalamallahi magana Allah alwasi mayalwaci ne la hadda li si'ati ma'anihi ba iyaka ga wato yalwar ma'anonin maganan Allah kuma ba a cewa an iyakance shi iya wancan magana kawai wata tajaddad da'iman tana sabuntuwa da'iman kullama zahara amr duk lokacin da wannan lamari ya bayyana zahara annal qur'ana da daga sai haka qur'ani yayi magana da shi arafahu man arafahu wanda ya sani ya sani wajahilahu man jahilahu wanda ya jahilta ya jahilta wa fi hadhihi al futuhat a cikin wannan fatahai guda uku gasal arifuna arifai suka kutsa wa kususan balle ibn ibn arabi bare muhyiddin ibn arabi futuhati a cikin futuhatul makkiyya ya faɗi komai bai rage komai ba duk wanda ya karanta ya gane zai san abin da Allah ya bashi ya faɗi shugaban 'yan faila ya faɗi jama'a 'yan faila ya ce suna nan baƙaƙen fata ne Allah ya ɓoye su a makanunin gaibinsa sai wannan lokaci za su taso kan ma a ce larabawa ne lalle larabawa ma za su yi amma baƙaƙen fata ne kan ma a zaci wa'yansu ne daban duk abu wata kallamu ai mun yi magana a kashfil ilbas wata kallamu duk sun arfe sun yi magana alal fatil qaribi a bisa fatahan qariban din nan fi sifati ana nufi cikin sifar sifa Allah wal fatihul mubini fatahi mubini kuma fil asma a cikin sunayen Allah ne wal fatihul mutlaqi fatahi mutlaqi kuma fi zati cikin zatin Allah ne wa qad ashada shaykhuna shehu tijjani ya ɗaukaka wannan magana radiyallahu anhu shi ma ya faɗa ila hazal ma'ana shehu tijjani ya bayyana wannan ma'ana min ba'idin amma ta nesa kasan shehu tijani muhammadi ishara ne a boye yake watsa ai kale ka radiyallahu ta'ala anhu zai zo ya sha baka wuya ko ka sa kuya kai in Allah ya kawo lamarin haka ne ya faɗe ta nesa kamar yadda Suleiman ya ga Balkisu haka za a arshiki فقال رضي الله عنه شوف جاني أتي تاتي فيلتهم فيلا ذات زو على أصحابنا أبسا صحابهم حتى يدخل الناس محمد عن السقفي طريقتنا cikin طريقة أن تام أفواجا أفواجا duk abin da yake nufi kenan isharatan ila al-ayat wannan ishara ne zuwa wannan aya wa ashara radiyallahu anhu shau jani yayi nuni ila da'ifati zuwa jama'ar yan faila min nahiyatin ukura ta wani gefe kuma fal awliya usuwal la yuhibbuna an yuzhiru umuran ba sa so su bayyana lamari kabla an yi zuhira Allah kan Allah ya bayyana ta wa galiban a galibi da yantafuna bil isharati suna nuni ne kawai ishara za su liman nawwara Allah basirata wanda Allah ya yalwata basiransa shikenan to wai abin rikicin to yau Allah ya bayyana din abin ma duk gaba daya kuma ga yau gabla ba ma wannan dan isha me yake so ko ai masa duk wannan bayyana fa qala radiyallahu sai shi ya ce da'ifatu wa'ansu jama'a ne min ashabi daga sahabbaina jama'a ne ga su nan da za daga sahabbai na lawish ma a kabiru a kadabur da za a haɗa kuduban halittar nan gaba ɗaya masanan Allah halittar nan gaba ɗaya ma wazanu sha'aratan wahidatan ba za su iya auna gashin mutum ɗaya daga cikinsu ba min wahidin minu gashin mutum ɗaya daga cikinsu a kai da bi imamin to ya shugabansu kuma gashin ɗan failan in dai ya hakikanci ya ta ya takallakantu din ya kalima gashinsa guda ɗaya in an ɗora a sikeli zai rinjaye a kaɗabul ummati to ina kuma shugaban zikirin ina sahibul faizatin duk ga baki ɗaya kai wani zubin aka dinga faɗa abu ma ai sai to to to ka gani ko shi ne to ya limamin nasu kuma ya faɗi failansan ya faɗi mai ita ya faɗi jama'anta wannan zama sahibul munyati mai littafin munya ya wake wannan magana ta shauti na hazal kalam fa kala sai ce ta'ifatun min sabihi law ijtama abdabu ummatin nabiyil muttaba ila akhirih jama'a ce daga sahabbansa da za a auna gashin ɗaya daga cikin su da tsoduban halitta sai ya aune su duk gaba ki wa inna zanna idan muka yi duba ilal ayati zuwa aya bi hasbi manazilil islami a zangunan nan na musulunci a tuski guda tara islamul islami musuluncin musulunci wa imanahu da mus- da imaninsa wa imanuhu da wa ihsanuhu da ihsaninsa hmm? da musuluncin imani da imanin imanin da ihsaninsa da musuluncin ihsani da imanin ihsani da ihsanin ihsani ma'ana hmm? sifa sifa da- da, da imanin sifa da, za, eh, da, da sunan sifa da zatin sifa hmm? da, da sifan sunan da sunan sunan da zatin sunan da sifar zatin da sunan zatin da zatin zatin duk baki daya hmm? idan muka duba wannan yadda su majalu sai ya fagen ya mana yawa kuma littafin sai ya zama ba zai karantu ba ya zama wani turke yake wani kulli makamin rijalin to mu bashi dai haka dai an dan kyara dai an gane kowanne mazauni akwai mazajensa wa amma ahadisu amma hadisai al-mubashirat wa da ta yi bishara fasanati biha mutawaliyat za mu zo da ita a jere bi kadayin nazar za mu kauda kan ma'anil asali daga dagawa an wana an wana sannan li shuhurati ya saboda shuhurarta wa iktisari dan takaita muke so ne min haya daga cikin ta salmani min na ahlul bait salmani ma hadan gidanmu ne Kawai. salmani ma hadan gidanmu ne wa minha yana da to kaji salmani ma dan gidanmu ne ka ai girman kai wa minha yana daga cikin ta law kana al imanu fi surayya da imani yana can a tauraron surayya lana lahu qaumun min haula'i da mutane daga cikin wa'annan sun samu wa ashara sallallahu alaihi wasallam ila salman manzo Allah ya nuni zuwa salman al-farisi wa laysa fil majlis aswad ghayruhu ba baki fata irin sa a wannan lokaci a wannan mazaunin ha? wa'annan bakakan mm, imani yana surayya za su samo shi Hmm? ka kaji Hmm, an samo shi kuwa an wano shi yawa wa- wa- to wannan yana daga cikin hadisan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aituni nayi mafarki na ganni a cikin gana mansuda ina shayar da tumaki bakake ina ta ba su ruwa suna sha summa utbi'uha ganaman ukuran sannan kuma naga ina shayar da fararen tumaki hawil haya abubakar abubakar fasara min mafarkin nan yau faqala sai sai na abubakar yace ya nabi Allah dan ya san fasara mafarki sai na abubakar ya nabi Allah amma sudu amma tumakin nan baƙaƙe da ka gani fal arabu ma'ana laraba kenan a zahiri kuma farare ake nufi ma'ana laraba yanzu da suka bi ka ka shiryar da larabawa wa amma al-ukhra amma fararen tumakin nan da ka gani to a zahiri kuma baƙaƙe ake nufi fal ajamu to baƙar fata kuma ta tubauka za ta bi ka ba'da al-arabi bayan laraba ya rasulullahi faqala alayhi salam sai manzo Allah yace haka za awwala hamalak haka jibril ya fassara mu sallallahu alaihi abubakar yadda ga masa annan haka mala'ika ya fassara min yana nufin jibrilu ya'ani jibril alaihi salam yana nufin mala'ika fa hadha huwa al-asl to wannan shine asali al-kasu ke bantacce bi insani ainul hadarata ana nufin namijin hadaran nan hmm? shine salmanin shine jama'an tasa da kaza da yan failan tasa ana nufin namijin hadaran nan baka fata ne namijin hadaran nan yawwa wa amma da'ifatu amma mu jama'an ita kwa jama'ar nawazi'un shatta kabilu ne da ba su da adadi amma dai majoratun su baka fata ne su ne wanda Allah ya ya ɓoye su a azaldinsa a cikin makanunin gaibinsa sai da ya bayyana sannan suka rako shi to kuma duk kabilu ma sun bi shi nawazi'un shatta ne amma dai majoratun ta baka fata ne Hmm? majoratin ta baka fata da ka kai da kowa ya kwana da kai wajen ko laraba sun ce kaza kaza sai jin wajen murtaniya su ma mun gode Allah yan afirka ne kakka zai kalli kowa wanda ya je ciwo kudin laraba nan ke wallahi sai sun karbi kudin su kakka yadda ya inda Allah ya ajiye ka baka fatan nan kai alfahari da ita da kyau Hmm? namijin nan namu bakin fatan nan mai alfahari da shi da kyau hajar al-aswad ne yawa hajar al-aswad ne shine alamar da za a gane da ita kiyama hajar al-aswad ne wai amma sarki ta bata ga wanda ya sa wai amma da fari ne tsam kamar nono sai zunubin al'umma ya sa ya da kikirin alhamdulillah kuma malaman tarihi ba tarihi na gani a cikin bada'ir zuhuri biyu wai adam ma baki ne ke kirin wai aka mu ya ansa to alhamdulillah to yawwa wa'annan su ne asalin insani ainihin hadaratu ko da haka su laraba nan misali su ba so ba su ga yan hoton shehu da ya fari kaza ka ya haza kano wannan ka nake da mun ta wani ma'ana haza kano ya to ku kuke so ku ga fari ku ne dai bara fata da ku take burgewa a su sun fi so su ga an fito a kilafan nan ma wala yawa gashi shi huwa huwa shine huwa mala amma dai to wa amma da'ifatu amma jama'a al isharatu ilaiha isharata la tazalu da'ifatun wata jama'a ba ta gushe ba min ummati daga al'umma ta zahiri na suna nan akan gaskiya alal haqi akan gaskiya ila an ya ce amrullah har lamarin Allah ya zo lamarin Allah shikenan suna kai wa min hayana daga cikin ta la tazalu min ummati ummatun wata al'umma ba ta gushe daga cikin al'umman nan ta qa'imacin tana tsaye da amrullah da lamarin Allah la yazuruhum man kazalahum duk wanda ya tabar da su bai cuce su ba wala man kalafahum ko ya saba musu hatta ya ce amrullah har lamarin Allah zuhum ala zalika suna kan haka wa fi riwayatihim fil maghrib suna nan a yamma wa min hayana daga cikin ta hadisu Abdurrahman ibn Samura ta hadisin Abdurrahman dan Samura ta kala yace ba asani Khalid ibn al-Walid bashiran Khalid ibn al-Walid ya aika ni in je wa manzo Allah bishara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa manzo Allah yawma mu'tata ranar yakin mu'tatu falamma da karsu alayya inda na shiga wajen manzo Allah kulci ya rasulullah sai nace ya manzon Allah fa qala sai manzo Allah yace ala rasulika dakata ni in gaya ma abinda akai ayan gaya ma ayan gaya ma ya abdurrahman ya kai abdurrahmanu a kazan liwa a yanda akai kwamandan farko wanda ya dau tuta zai dubi ni harisata shine zai dubi ni harisata fa qata da ya yaki zaidun hatta qutila har kashe shi rahimallahu zaidan Allah ya ji kan zaidu kaji yanda akai ثم أكذ اللواء جعفر سنن جعفر كان أبي طالب ومن لا يدعو توتا فقاتل ياكي جعفر حتى قتل حاكش رحم الله جعفر الله يجيك أنس ثم أكذ اللواء عبد الله بن رواحة سنن عبد الله بن رواحة يدعو توتا فقاتل ياكي فقتل حاكش رحم الله عبد الله الله يجيك أنس الله يجيك عبد الله ثم أكذ اللواء قال سنن خالد يدعو توتا فتح الله لخالد الله يبوتي كخالد يزمشي نصرة فخالد كنغ خالد saifin min suyutillah takobin Allah ne shi kansa takobin Allah ne kuma ya manzo Allah ya tsaya kamar ba ai wani abu ba fa ba ka ashabu rasul sai manzo Allah sahabban manzo Allah suka yi kuka wahum hamlahu suna kewaye da shi fa qala ma yabkizu kai me yasa kuka me yake sa kuka fa qalu sai suka ce ma lana la nafsi dan me ba za ni kuka ba ya rasulullahi wa kad kutila kiyaruna an kashe shugabanninmu zababunmu Ja'far dan Abi Talib dan uwanka ne ba an kashe zaidu wanda sunansa ya fito a qur'ani min falan ma qada zaidu min an kashe abdullahi bin rawahata wa'annan an kashe su amma yadda wa ashrafuna sune madaukakan mu wa ahlul fadl sune ma abota falala sahabbai ba mu so mu jin yunwa ba yadda aka kashe ja'faru wa'annan sune ma abota ba a ce ba za mu kuka ba ala la tawbe ke kai kuka kai yan faila na nan da kai kuka sadan ku kai kuka fa inna ma masal ummati ni misalin al'umma ta masal haqiqatin misalin gona ce kama alaiha sahibuha da mai ita ya gyara ta ya tsaya ya kula da ita kwarai da gaske fattassara waqiha ya haka rijiyoyinta wa hayya a masakina ya gyaggyara mazaunanta ya gyaggyara mazaunanta kowanne waje aka irin da yadda ake gyara gidajen gona din lambu ne yanzu wa halaka sa'afaha ya aske zargata yawa dabinai aski kasan galibi gonaki dabinai ne aka yi musu aski din nan fa'ad'amat faujan aka yi mata kilili aka gyara ta dai fa'ad'amat faujan fa'ad'amat aman faujan a wannan shekara sai ta kawo dabino mai yawa sun ma'aman faujan wani shekara ma ta kuma kawo gonan nan ta kuma yi wala Allah akira hakila kawowa ta ƙarshe akiru haɗuman ƙarshen abin da za ta bayar ya kuno a juwada ya zama shi ne mafi canta inwanan nonan dabina kila in ta watso nonan ƙarshe din nan ka ga ya fi girma ka san nono damin abin da take kawowa ko in inabi ne a ce tuta in dabino ne a ce nono ko yawwa to kila ya zama a juwada fauja ko ya kuno a juwada hakin wana ya zama shi ne mafi kyan nono mafi cikarsa mafi nunarsa wa adwalu hashim rakar kuma wannan wannan tsintsiyar da take dauke da dabinan wani zai ka- sun tsaya ka ga dabino biyar a jiki wani dan kaza kaza shi za ka ga sun taru wanda dabino da yawa kila wani na karshen ya zama ya fi tsaho guda ɗaya sai a samu dabino wajen sha biyu a jikin guda ɗaya to irin haka sai ka ga wajen ɗari biyu a haɗa a waje ɗaya haka ku an samu albarka hmm? wallazi nafsi biyar wallazi ba asani bil haƙƙi nabiya annabi ya yi rantsuwa shehu jami'an ɗan shehu hadi in shehu ya ce ya yi rantsuwa abu kuka ga yana yi ce duk abin da shehu ya faɗa gaskiya ne bare ya rantsuwa to duk abin da manzo Allah ya faɗa hakan gaskiya ne bare manzo Allah ya rantsuwa kasan kai kan an- an gama kashe ka ko wallazi ba asani bil haqqi nabiyya na rantsa da wanda ya aiko ni ina annabi da gaskiya la yajidanna ibnu maryama fi ummati dan maryam in ya sauka karshen zamani sai ya samu a cikin al'umman nan ta kalafan min hawarihi mamayan mataimakan nan nasa sai ya san bai yi asara ba hmm? Mata- wa fi riwayata ukra a wata riwaya la yudrikanna al-masih Isa dan Maryam annabi sai ya samu min hadhihi al-ummati daga wannan al'umma a kawaman wa'insu jama'a innahu la mislukum irin ku ne ku sahabban nan au khairu ko fiye fiye da ku salasa marratin sa uku walan yukzi Allah ummatan Allah ba zai tabar da al'umma ba ana awwaluha ni ne farkonta wal masihu akiruha ka atmul kasmai da ya dawo karshanta Allah ne masihu karshanta ba zai halakar da wannan al'umma ba. Ya zo a cikin hadisi sa ya fi zamanin, yawwa, zai dai wannan masihu in ya zo ba haleluya sai dai, sai dai a ta kwaɗa zikiri. Ko da dama, haleluya ai Allah ne aka, Allahu ne aka, aka juya shi, hmm? ha, la, la, ya, Allahu ne aka juya shi, Allahu. to ho la la ya alif din da aka jiya to shi wannan imajin yanzu ya zo sai ya juya alif sai ta zama Allahun ta mala ai ta kwada zikiri zikiri za a yi ta kwada mala ya yi kyau wa fi riwayati Allahu akbar fa yati zamani zamani zai zo lil amil fi ajr kamsin duk wanda ya aiki a cikin za a bashi ladan mutum 50 qalu minna aw min 50 din namu ko nasu ya rasulullah qala bal minkum naku mana irin hamsin ɗin ku ba wai ba to kaga wannan shi ake cewa maziya ce falala ce Allah ya musu ba wai an fi sahabbai ba wai zai fi sahabbai sai kuma a ba gashi mutum ɗaya in yi aiki a wata sai a bai ladan sahabi hamsin to kaji zancen salatul fati da qur'ani da ake ta yi duk ake ta gwama ma ake ta ta har kuma aka zama min kiran ma ba a sani ba maziya da falala ce kawai yanzu dan an ba wa mutum ɗaya a cikin waɗannan 'yan ƙarshen zamani ladan sahabi hamsin ma'ana ya fi sahabi ba ma sahabi ɗaya ba ya fi sahabi hamsin kenan ha a ka ji mutum ɗaya yana da ladan sahabi hamsin in ya aiki ba a nan ba waɗanda ko an mun ciyar da zinariya kaza ba za mu kai mu da nabin ɗayansu ba to kuma falal maziya ko da ta zo sai aka ba su haka a- ba wai dan sun fi su ba kawai wannan almaziya ce la tafzil afdaliya maziya ba ta nuna an bu ba hmm? in shekan ya ji kiran sallah ya zura da gudu yana ta tusa yana ta ƙara yana ta sabida azaba ciwon kai amma manzo Allah yana ta ku dinga jera sahunku shekan naga yana yawo yana wasa da kaman dan kuikuyo a tsakaninku in kuka ba gaba kaga shekan bai tsoron sallah amma yana tsoron kiran sallah eh ni ta kiran sallah kenan ba za a yi sallah ba eh ai ai ta kiran sallah ba za a yi sallah kaga kiran sallah wata maziya ce kai amma ba wai ya fi sallah ba me amfanin sa in ba sallah eh duk kaza kaza wannan duk shine ake ta wani gwana shehu jani ya ce za ta ba ta fi qur'ani bai faɗa haka ba ka auna ne ka auna ladan duk ka auna wajen sau ɗari nawa yau ma wai san adadi ma salatin sajin nan ba wai wani abu ne salatin manzon Allah ne salatin manzon Allah duk in kai guda ɗaya hadisai ingantattu Allah zai ma goma a ajiye tara a auna salatin Allah ɗaya aji adadi nawa amma duk sauka an kayi kowane harafi lada goma ne lada goma ne in in- to hawa hawa kuma yana nan da dukkanin kuma dai mun tsaya wani hadisi in kai da alwala kuma ga kaza in kai da alwala ba a cikin sallah ba lada hamsin in kana cikin sallah lada ɗari ko a tafi nawa daidai in ka aka bige adadin harafa ne daga abu ya fa amma in ka karanta shi in da da lisanin eh, zatul aliyati kamar yadda duk ya zo din nan harafi ɗaya tak na qur'ani in an haɗa duk halittar duk ibada halitta ba wanda zai iya auna wannan hmm? duk kaza to wannan da ya bi kaji to sai ta ya ci zamanin la'amil fi ajra kamsina kalu sai suka ce minna daga cikin mu'auminu ko daga cikin su ka ya rasulullah qala bal minkum daga cikin ku wa fi riwayati min wara'ikum bayan ku ayyamu sabrin akwai kwanakin hakuri wal mutamassiku bima antum alaihi duk wanda ya rubanta da abin da kuke rike da shi din nan lahu ajru 50 yana da ladan mutum 50 qalu ya rasulullahi minna aw minhu 50 din namu ko nasu qala minku 50 naku wa minha yana daga cikin ta innal islam musulunci bada a gariba ya faru bako wa sayudu gariban zai koma bakuntan nan tasa fa duba lil guraba imadallah da baki ila ya rasulullah aka ce ya manzo Allah wa manil guraba su waye bakin nan qala allazina yuhyuna sunnati sunna masu raya sunna ta aiki na min ba'adi bayana wa yu'allimuna ha ibadallah suke sanar da ita bayin Allah kad kana lakum fi rasulillah iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera yawa wa minha yana daga cikin ta Allahumma arham kulafa Allah kai jikan halifofina kulna sai muka ce ya rasulullah wa man kulafa uka suwaye kalifofin kala allazina ya atuna min ba'di za su zo bayana yaruna hadisi suna rawaitan maganganuna da aiki na wa yu'allimuna hannasa suna sanar da ita ga mutane shine dai wannan sanarwa da haƙa zahirin shari'a kitabu da sunna da haƙa'iƙun rabbaniya dinnan ba ke ƙasashen wannan zancen sanarwa na irin wannan zamani ba wani ma yasta anasu yana daga abin da ake ɗebe kewa da shi inda yaminin rahmani a hannun daman Allah wakilta ya dai yaminin duk hannayensa da bane rijalu akwai su mutane laisu wa'in su mutane laisu bi anbiya ba annaba bane wala shuhada ba shahidai bane yugshi bayadu wujuhihim nazara nazirin amma hasken fuskar su yana kashe idan mai kallon su ya gabi duhumin nabi'una annaba ma suna kwaɗayin su wa shuhada'u da shahidan bi maq'adin sabida mazaunin su wa qurbihin da kusancin su min Allah azza wa jalla da Allah ila ya rasulullah sai aka ce ya manzo Allah man hun suwaye qala hun jumma'u su matattaran mutane ne min nawazi il qaba'ili daga bakin kabilu daga kabilu kala kala yastami'una da za su haɗu wancan ya zo daga gari kaza kabila kaza wancan jama'a kaza kabila kaza bako kaza daga kabila kaza bako haka duk za su haɗu ala zikirillahi dan ambatan Allah fayanta kuna a ɗaibar kalam za su dinga tsintan maganganu masu daɗi a tsakaninsu kama yun taƙa a ɗaibar tamar kamar masu cin dabino za su dinga zaɓen mai kyau ko mu gyaɗa muka sani ko masu cin gyaɗa zai ga yana tsanto gyaɗa mai kyau ba zai ɗauko bori kaza haka suke mu dinga gyara bakin mu yan faila mu dinga gyara alhamdulillahi bishara da ta to kuma yanzu mu dinga gyara bakin mu kan mu bo masu lalata bakin su masu zage zage masu ɓata mutane a cikin na dangana kansu da failan ma ba su a dai ba su a cikin nan ko magana dan faila ka magana mai kyau za ka ga yana faɗa ana tsinto maganganu shi da dan uwan ko min kirin ma an ce a ga yawan mai kyau gare kuma dan uwansa وفي الحديث أيضا يزو أتكين حديثي لا يدخلن الجنة سبعون ألفا دبو سبعين ذات شقاء الجنة أو سبعمائة ألف كو دبو كو دبو أري بقوي ذات شقاء الجنة شك من الراوي شك كو كنت عندك ميروايني متماسكون سنة هئي aki zuba a zuhu ba ba'arin sai yana rike da ba'ari haka za a dunkula a ganna aljanna gaba daya ba za a yi ta a wani ya shiga wani yana haka za a haɗu ana zikiri ana haka za a haɗu a haɗe za a shiga duka baki ɗaya wa fi ruwayatin ukura ma a kulle alfin saba'una alfin kowace dubu a cikin dubu saba'in din nan ta ɗau dubu saba'in ita ma aw ma a kullu wahidin minhu saba ko tare da kowanne mutum ɗaya daga cikin dubu saba'in nan shi ba yana tare da dubu saba'in wala yadkhulu aljannata ahadin qablahum ba wanda yake ga shiga aljanna kafin su jannatu adin ya duko wannan aljanna ta dawoma da za su shige ta wa haza to da maganganu da yawa kila kan fasa ne ma da abubuwa wa haza wa'annan maganganu bisharun nan la ya kadiru ahadan an yadda iya hudu nafsi ba wanda zai ce nawa ne wala ya kadiru an yamfiyahu an ahad ba wanda zai ce karya ne ba nawa da bane amma wa aulal ummati bihi mafi cancanta al'umma annabi da wannan magana man waqafa ma Allah wanda ya tsaya tare da Allah fi zillil haqiqatil muhammadiyya a inuwa haqiqa muhammadiyya kai su kana cikin da take ya tsaya tare da sahibul faizati ma atamassuki kuma ya riko bil kitabu was sunna da qur'ani da hadisi to magana sace da shi ake ja'alana Allah Allah ya sanya mu min aqrabil awliya'i muna cikin mafi kusancin waliyai ilaihi zuwa gare shi wa ila hadihi da shiryawarsa wa azamihim mafi girman su nasiban rabo min mahabbatihi daga soyayyarsa wa ma'rifatihi da saninsa wa nas'alullah muna roƙon Allah an ya jama'ana ma'ahu ya hada mu tare da shi hissan asalari wa ma'anan da ma'ana fi duniya duniya wa lakiratu da lahira ala akmal waje abu sa mafi cikar fuska wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi salatan tu'arifuna salati da zaka sanar da mu iyahu shi اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح لما أولئك والخاتم لما سبحانه وتعالى كلام ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين